نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا goma ga watan Ramadan shekara ta 1433 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 29 ga watan bakwai shekara ta 2012 a lissafin turawa za mu dora a inda muka tsaya a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul a'raf a jiya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a kan aya ta 169 fadan Allah madaukakin sarki fa khalafa min ba'dihim khalfun ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا هل زوا قرشان آية يوزا متاشي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين نعم مالا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الله مدوك كن سركي يكي والذين يمسكون بالكتاب للي ودن دا سكي ركي لتافن الله kalmar yumassikun ana nufin rikewa kamar yadda kirar abu bakar ana asim ta zo ai walladina yumsikuna bil kitab a maimakon walladina yumassikuna bil kitab bitakhfif kenan al'amma sun karanta walladina yumassikuna a maimakon yumsikun kamar yadda laraba suke ce suke cewa masaktu bi shay'i amma ba a cewa amsaktu bi shay sai dai a ce amsaktuhu amma ba wai amsaktu bishai'i ba walladina tamassaku bil kitab a wata kira'ar ta ubayyu bin ka'ab walladina tamassaku bil kitab qara ala al madi kenan lalle waɗanda suka yi riko da littafin Allah wa aqamu salata sannan suka tsayar da sallah din kamar yadda shari'a ta ce a yi ta sun tsayar da sun yi aiki da littafi sannan kuma sun tsayar da sallah inna la nudhi'u ajral muslihin Allah ce lalle mu ba ma tuzartar da wato ladan waɗanda suke masu kyautatawa ne humul mu'minuna min ahlil kitab anan ana nufin mu'minai ne cikin ahlul kitab irin su Abdullah bin Salam da shi da almajiransa tamassaku bil kitab alladhi ja'a bihi Musa falam yuharifuhu sun yi riko da littafin da annabi Musa ya zo da shi ba su canja littafin ba a taura din kenan kamar yadda muka ba da labari wasu daga cikin su yahudawa sun caccanja sifofin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya zo cikin attaura amma su waɗannan ba su ainihin canja ba sai suka yi riko da abin da ya zo a taura din na gaskiya ba su canja ba walam yaktumuhu walam yattakhiduhu ma'kala ba su ɓoye abin da ya zo cikin attaura ba sannan kuma ba su riƙe attaura ɗin hanyar neman abinci ba kamar yadda muka karanta jiya akwai waɗanda suka riƙe shi a matsayin hanyar cin abinci imam ata cikin malaman tafsiri yake cewa a nan gurin ana nufin wato sahabban al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi wallazina yumassikuna bil kitab sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi riko da littafin Allah alqur'ani wa aqamu salata kuma suka tsayar da sallah kamar yadda Allah ya umarce su inna la nudi'u ajral muslihin lalle mu ba ma tozartar da ladan mutane waɗanda suke masu kyautatawa masu gyara daga aslaha yuslihu islahan ne ana nufin wato gyara waɗanda suke gyara to Allah ba zai tozartar da su ba to wannan aya tana nuna mana muhimmancin riko da littafin Allah kuma da riko da abinda alkur'ani ya zo da shi sannan kuma da aiki da abin da ƙur'anin ya ce a yi na sallah tunda aya ta yi magana akan tsayar da sallah tsayar da sallah shine yin ta akan lokacinta kuma a yi ta daidai irin yadda annabi ya yi ta kamar yadda ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ku yi sallah bi ruku'iha wa sujudiha da cikakken ruku'inta da cikakken sujjadarta kada ku tauye komai to waɗannan abin yabo ne a gare su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to sai sake dawa kan kisan waɗannan mutane dai su banu Isra'ila din kuma bari mu ji abin da ya faru yau kuma na'am
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون wannan aya ta faru ne yayin da suka ƙi su karɓi hukunce-hukuncen attaura da Allah ya wajabta musu shikenan sai Allah ya jarrabe su ya ɗaukako dutse ƙaton dutse ya ɗora shi a samansu shine wa iz nataqana aljabala fawqahum ay wa iz falaqana aljabala kalmar nataqana ana nufin rafanahu yayin da muka ɗauko dutse muka ɗora shi ta samansu su gashi nan kaman zai kifo a kansu imam al-hasan al-basri yake cewa falamma nazaru ila al-jabal kharra kullu rajulin minhum sajidan ala hajibihi al-aysari yayin da suka ga wannan dutse yana saman su kaga katan dutse a sama kamar zai zubo zai kashe su yayin da suka ga wannan dutse din zai fado musu sai kowannensu ya faɗi yana mai yin sujjada ta ɓangaren fuskarsa ta hagu yanzuru bi ainihi al-yumna ila al-jabal fawqahu min an yasquta alayhi ya sanya idansa na dama yana ta dubawa yana leƙawa dan saboda kada wannan dutsen ya faɗo gare shi sun gama tsorita to shine daga nan aka ce wannan haka yahudawa suke sallah in dai ba yahuda yazo zai sallah to goshinsa fuskarsa ta bangaren hagun din ne yake yake yake dannawa a ƙasa idansa na dama yana kallon sama to haka yahudawa suke sallah me ya faru shine lokacin da Allah ya ɗaukako wannan dutse wato zai ɗora shi ya kashe su da shi da suka tsorata to sai kowannen su ya faɗi yana mai sujjada ya daga idansa sama yana kallon wannan dutsen yana jin tsoron kada dutsen ya faɗo masa kai ka ce sa imani mutanen nan amma ina duk wannan din bai kara musu imani ba sai dai suka yi ta ci gaba da da da, da taurin kai shine Allah madaukin sarki yake ba da labari a wato a yayin da muka ainihin wato ɗaukaka wannan a dutse a kansu saman su kenan kamar zai faɗo musu Allah ya ce ka annahu zulla kai ka ce wato wani inuwa ne aka yi musu amma kuma dutse ne ba inuwa ba ne wa zannu annahu waqi'un bihim kuma suka sani cewa wannan dutse fa tabbas fa zai fada kansu shine wa zannu annahu waqi'un bihim suka zaci cewa wannan dutse zai fado ne kansu to shine Allah yake cewa khudhu ma atainakum biquwwa lalle ku riko da abin da muka baku ya ku mutane bi quwwatin ay bi jiddin wa ijtihadin da kokari da himma wadhkuru ma fihi kuma ku yi aiki da abin da ke cikin littafin la'allakum tattaqun wannan shine zai sa ku samu takawa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yanzu anan ayar abin da aka nuna mana shine waɗannan mutane cikin taurin kansu da rashin kyautawansu da rashin mutuncinsu hatta kai ga Allah ya ɗauko falalan dutse ƙato kamar zai sauke musu shi a kadan su yi imani da Allah su yi imani da annabi Musa din suka tsorata duk suka faɗi suka yi sujada Allah ya ce to ku rike abin da muka baku da gaskiya da ƙarfi in ba haka ba za mu halakar da ku da wannan dutse din shine ku zuma atinakum bi quwwa idan kun yi wannan kuma ku yi aiki da littafin don ku samu takawa to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu to sai Allah kuma ya ce mai bayan wannan
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين سيدنا عمر بن الخطاب الله قال مسا يدا yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yus'alu an hadhihi al-aya ana tambayan annabi dangane da wannan aya din ta wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa shadahum ala anfusihim naji annabi ana tambayan sa dangane da ayar ka tuna yayin da annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya rike alkawari ga bani adama tun suna cikin tsatson annabi adam din tun farko tun kafin a halicci mutane Allah ya rike alkawari ga su zuriyar annabi adam suna gadan bayansa suna su wa shadahum ala anfusihim Allah ya kafa musu shaida akan kansu da kansu alastu bi rabbikum ni yanzu ba ubangijin ku bane kun yadda cewa ni ubangijin ku ne qalu bala shahidina suka ce eh kware ya Allah mun shaida kai ubangijin mu ne an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin mun yi muku wannan ne dan kada ku zo ranar tashi alkiyama ku ce ai ku gaskiya kun rafkana akan wannan kada ku zo ranar tashi alkiyama kalmar an ta ƙulu din nan ai ana nufin kada ku zo ku kafa hujja ku ce ai ku ba a gaya muku ba kun rafkana akan wannan to lalle an yi alkawari da ku tun kuna ƙanana tun kuna cikin ba wai kuna ƙanana tun ma ba a yi ku ba kuna ƙarƙashin tsatson annabi adam alaihi salatu wassalam sayyidina umar yake cewa naji an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan aya sai shi annabi yake cewa lalle inna Allah azza wa jalla khalaqa adama thumma masaha dhahrahu bi yaminihi Allah ya halici wato annabi Adam bayan wannan kuma thumma khalaqa dhahrahu bi yaminihi sannan kuma sai ya wato masaha sai ya shafi bayan shi da hannunsa ku ji wani ikon Allah malam Allah ya halici annabi Adam da Allah ya halici annabi Adam din sai ya sai ya shafa gadon bayan annabi adam da damansa wanda ta dace da shi fastakhraja minhu zurriyatan da ya shafi bayan shi sai Allah madaukin sarki ya fitar da wata zurriya wato ita zurriyar annabi adam sai Allah ya fitar da wani kaso ko wani rabo sai Allah yake cewa khalaqtu haula ilil janna waɗannan zurriya na halicce su ne su yan aljanna ne wa bi amali ahli aljannati yamalun kuma za su yi aiki irin na yan aljanna abu na biyu annabi ya ce sannan Allah ya daɗa shafan gadon bayan annabi Adam thumma masa zaharahu fastakhraja minhu dhurriya ya shafi bayansa kuma ya daɗa fitar da wata zurriya faƙala sai Allah ya ce halattu ha'ula ilin nar waɗannan na halicce su ne don wuta wa bi amali ahalin nari ya amalun kuma za su ringa aiki ne irin da 'yan wuta wani mutum cikin sabai da ya ji wannan magana sai ce ya rasulallah fa fimal amal to ya manzan Allah in dai haka ne to me amfanin ma aikin tun daga wasu na an ɗebe su an ce 'yan wuta ne wasu kuma an kwashe su an ce su yan aljanna ne to inda haka ne manzo Allah me amfanin aikin ai kawai ko baka yi aiki ba ma inda dan wuta ne kai wuta zaka shiga amma kai aiki ma amma dan wuta ne dai zaka shiga wuta in ji wannan sahabi to sai manzo Allah ba shi ansa cewa wannan fahimta da yayi ba daidai bane ya nuna masa cewa inna Allah azza wa jalla idza khalaqa al-abda lil janna istamalahu bi amali ahli al-janna lallai Allah madaukin sarki idan dai ya halicci dan adam dan ya sa shi aljanna ne to zaka ga yana ta yin aikin yan aljanna duk wanda ya ga yana yawan sallah yana azumi yana zuwa gurin karatu yana sauraron wa'azi yana ibada yana kyautata alakarsa da ubangiji to wannan daman din Allah ya halicce shi ne cikin yan aljanna hatta ya mutu ala amalin min a'mali ahli aljanna haka bawan Allah nan zai ta aiki ta aiki har sai ya mutu akan aiki cikin aikin yan aljanna Allah samu a cikin su wa yudkhilahu bihi aljanna Allah zai shigar da shi aljanna da wannan aiki da ya kasance yana yi wa idza khalaqa al-abdu lin-nari idan kuma Allah ya halicci bawa ne saboda wuta Allah ya tsare mu istamalahu bi amali ahli nar kawai sai kaga mutum yana ta aikin yan wuta yayi tunda daman dan wutan ne yana cikin wannan tsatson da aka diba aka kwasa aka ce ka san wuta ne to sai kaga ba ruwansa da sallah ba ruwansa da azumi ba ruwansa da zakka ba ruwansa da ibada duk wani abu na aikin alheri ba ruwansa kuma duk wa'azin da za a yi shi bai damu ba kaga yana ta aikin yan wuta malam to ashe dama wannan yana cikin kasan da aka ɗiba aka ce yan wuta ne wanda Allah yake cewa hatta ya mutu ala amalin min a'mali ahlin nar haka wannan bawa zai yi ta aiki irin na yan wuta har sai ya mutu yana aiki irin na yan wuta wa yudkhilahu bihi nar Allah zai shigar da shi wuta saboda wannan aiki din Abu Isa Tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisin a cikin sunan dinsa kuma yace wannan hadisi hasan ne haka muslim ibn yasar ya ce bai ji daga umar ba cikin rijalul hadis din kenan to amma dai ya ce hadisi ne hasan wannan hadisin gaskiya yana da ban tsoro kwarai da gaske da tashin hankali wannan aya cewa yayin da annabi adam yayin da Allah ya riki alkawari daga zuriyar annabi adam ya shaida musu mana tun kafin ma a halice mu Allah madaukin sarki ya riga ya ware yan wuta ya ware yan aljanna to amma yaya ake gane dan aljanna duk wanda kaga yana aikin alheri to alama dan aljanna ne wanda kuma kaga yana aiki irin na banza to alama dan wuta kenan ko da gidan ku daya kuma ko garin ku daya ko kungiyar ku daya ko siyasa ku daya inda yana aiki mummunan aiki to wannan ya nuna cewa in ba sa'a ba in dai ya mutu akan wannan aikin to dan wuta ne ubangiji muke roƙo Allah ya mana rufin asiri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah ya fi mana to shine sai yake cewa qalu bala shahidina ya ubangiji mun shaida tabbas lalle mun amintu dangane da wannan abin da ka faɗa Allah ya ce kar ku zo ranar tashin alkiyama ku ce wai ku kun gafala ba ku da labari akan wannan magana wa shadahum ala anfusihim an yaqulu ay li alla yaqulu ana jin kada fa su zo su ce su fa ba su san da wannan labari ba ay an hada al misaq wal iqrar su ba su labari akan wannan alkawari da aka yi da abin da aka tabbatar wannan hadisi da muka karanta Imam Malik ya da shi a cikin muwatta a farkon kitabul qadr da Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da imam nisa'i da imam tabari da imam al-ajurri a cikin littafinsa shari'a da ibn hibban da imam lalaka'i a cikin sharh usuli al-i'tiqad kenan usul al-i'tiqad ahli as-sunnah wal jama'a haka imam al-munziri ya faɗa cikin tazibus sunan yace wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo ta fuskoki da yawa har sun kai guda takwas hanya hanya hanya guda takwas da annabi ya bayani akan irin wannan hadisin Allah ya mana afuwa na'am malam sai ce me
aw taqulu innama ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله ماذا يكن سركي بايا فدي ونن cewa kada a kiyama ku zo ku ce ba ku da labari ina kunna an hadha ghafilin sai ce au taqulu inna ma ashraka abauna sai iya ku zo ku ce a ai mu damun iyayenmu da kakanninmu ma sun yi shirka kamar suna tutiya da shirkar kenan in ma shirka ne ai ba su kadai suka fara ba iyayensu da kakanninsu daman suna yi wannan yana daga cikin hujjoji da mushirkai suke kafa hujja da shi idan ka kafa musu hujja ka ja musu aya da hadisi sai su ce to ai mu daman iyaye da kakanni suna yi in ma shirkan ne dai a bar mu je mu ta yi to kaga wannan magana magana banza ce kafirai suke faɗin wannan au taqulu innama ashraka aba'una min qablu ko ku ce ai iyayenmu ne da kakanninmu daman mushrikai ne sun yi shirka tun kafin wannan lokaci wa kunna zurriyatan min ba'dihim kuma mu ma dai wata zurriya ne daga bayan su Allah ya sauke ka duba wannan mutum ya kafa hujja da barnar da iyayensa suka yi kuma ya ce ai su din ma duk mabiyan iyayen ne a fatolikuna bima fa'alal mubtilun yanzu ya ubangiji azaba za ka yi mana dangane da abin da masu barna suka yi na da yani a fatu'adhibuna bi jinayati aba'ina al-mubtilin yanzu Allah azaba za ka yi mana da laifin da iyayenmu suka yi na barna tunda iyayenmu sun yi barna mu ma mun yi barna yanzu mu mun laifin iyayenmu ya shafe mu kenan to amma me yasa za ku kafa hujja da abin da iyayenku suke yi ai sai ku ce iyayenku sun yi kuskure ku kuma za ku aikata mai kyau amma kuma sai ka ce a iyayen ku tunda sun yi kuma za ku yi wa kunna zuriyatan min ba'dihim kuma wai wata zuriya ne daga bayan su to wannan ba hujja bane ba dalili bane Allah ya bada labari cikin Qur'ani wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana idan an ce ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce a'a mu dai a bar mu za mu bi abin da iyaye da kakanni suka zo da shi a wata ayar cewa suke kalu bal na tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu dai a bar mu dai muna kan abin da iyaye da kakanni suka zo da shi haka suke faɗa to kaga wannan bai zai zama hujja ba a wata ayar Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila adabis sa'ir ko awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da shaidan yana kiran su zuwa ga hanya ta wutar sa'ira sai su bi iyayen ba san cewa iyayen su ba su hankalci komai na shari'a ba ba su gane gaskiya ba iyayen ku sun rayu sun yi tabargaza sun yi barna ku ce koma kuma za ku yi ai wannan ba dalili bane wannan ba hujja bane ba to Allah kiyaye to sai kuma Allah ce wa kadhalika nufassilu ayat ya ku bayan Allah kamar haka ne muke muku bayani dalla dalla كلمة نفصل الآيات تنانف نبين الآيات ليتدبرها العباد muna bayyana ayoyi dalla-dalla don bayi su ɗauki izina su gane wala'allahum yarji'un ko sa dawo min al-kufri ila tauhid daga kafirci su bar kafirci su komo tauhidi karmar la'alla anan tana nufin tabbas don idan an yi bayani sun gamsu da bayanin to lalle za su bar kafirci su dawo kuma kan tauhidi lalle za su bar kafirci su dawo kan tauhidi to Allah ya raba mu da kafirci ya dora mu akan tauhidi to sai kuma Allah zai ba mu labarin yau wani daga cikin mutane da Allah ya bashi ilimi amma bai yi aiki da ilimin da Allah ya bashi ba sai ya bi ra'ayi ya bi son zuciya hadarin wanda Allah zai bashi karatu ya kauce wa karatu hadarin wanda zai tashi a gidan ilimi ya kauce wa ilimi dan malam ka ki halin malam kenan ko kuma malam ka gaya musu ka zama fitila haska wani ki kona kanki ko kona kanki ki haska wani Allah raba mu da tara ilimin da ba za mu yi aiki da shi ba na'am malami Allah ya ce
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا ال
نعم. ساء مثل ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ممتاز الله yake ba da labari cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina karanta musu ya manzon Allah ka ba su labari na mutumin da muka bashi ayoyinmu ba su labarin wannan mutumi da muka bashi ayoyinmu fansalakha minha sai ya zare jikinsa daga cikin ayoyin ya fita yadda kamar ake zare wato zare ko gashi a cikin gari sut ya fice mana ayoyin ba su masa tasiri da komai ba shine fansalaka minha ay kharaja minha kama tansalikhu alhayyatu min jildiha ya fita daga jikin ayoyin bai yi aiki da ayoyin ba kamar yadda ka san wato macijiya tana fita daga cikin sabata maciji idan yi saba ba yana zare jiki ba sai dai ka zo ka tarar da saban to shi ma wannan bawan Allah haka ya zare daga cikin ayoyin da Allah ya bashi fa atba'ahu shaytan shi saboda ma tsabar sabawa Allah da kangarewa ubangiji shedan ma bin sa yayi ba wai shi ya bi shedan ba fa shine malamin shedan ma follower ne ba wai shine ka san asali shedan ake bi ko saboda barna to shi wannan kan fa'at ba'ahu shaytan shedan ya bi shi lahiqahu wa adrakahu ya riske shi ya same shi fa kana min al-ghawin kuma ya zamanto cikin wato batattu kuma halakakku malaman tafsiri sun yi sabani wai wane mutum ne wannan da Allah yake ba da labari watulu alaihim na ba allazi atainahu ayatina wanda Allah ya bashi ayoyi to Abdullahi dan Abbas yace sunan mutumin shine Bal'am ibn al-Ba'ura Bal'am ibn al-Ba'ura Imam Mujahid yace sunansa Bal'am ibn Ba'ur shine Bahaushe yake cewa Bil'amu dan Ba'ura sarkin ilimi ga karatu ga bata ga sani ga kin aiki da sanin an samu riwaya daga atiya shi kuma atiya daga abdullahi dan abbas ya ce wannan mutum wani mutum ne cikin banu isra'il wannan mutum wani mutum ne cikin banu isra'il a wata riwayar daga ali ibn abi talha allah ya kara masa yadda yake cewa wannan mutum yana cikin kan'aniyin cikin mutanen madiyana a madinatul jabbarin can da Allah ya bada labari cikin wato suratul ma'ida da Allah yake cewa wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaumi idkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين تولنا الجبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون تولنا متمي yana cikin wannan jabbarin din to wannan dai da yawa yawan malamai suna cewa shine Bal'am ibn al-Ba'ur ko Ba'ura Allah madaukin sarki yake cewa wato mun bashi ayoyinmu abdullahi dan abbas da imamu suddi suka ce me ayoyin da aka bashi suka ce an bashi ismullahi al'azam ne ismullahi al'azam wannan babban suna na ubangiji wanda duk wanda ya addu'a ya roki Allah da shi ai sai ya bayar alkawari ne Allah ya yi duk wanda ya roke shi da wannan suna to sai ya bayar kana la yus'alu shay'an illa utiyahu shi wannan bal'am ibn al-ba'ura duk abin da ya tambaya sai an bayar a wata riwayar ta Abdullahi dan Abbas yake cewa littafi ne aka ba shi cikin littattafai cikin littattafan Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai aka ainihin wato aka ba shi maimakon ya aiki da shi sai ya zare jikinsa ya ƙi aiki da littafin to fa atba'ahu shaitan sai shaidan ya bi shi saboda barnar da yi fa kana min al-ghawin hadisin ya zo a cikin mustadrak na imamul hakim daga abi usama abi umama kai Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana magana dangane da ismullahi al'azam din dan wani zai tambaya ce malam me ismullahi al'azam din wanda Allah ce lafi thalathi suwarin min al-qur'an ismullahi al'azam din nan yana cikin surori ne guda uku na alkur'ani mai girma na farko cikin ayatul kursi akwai ismullahi al'azam fadin Allah Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wannan alhayyul qayyum din shine ismullahi al'azam sannan kuma akwai cikin suratu ali imran da Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum kaga biyu kenan sannan kuma akwai shi a cikin suratu taha fadin Allah madaukin sarki wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wannan alhayyul qayyum din shine ismullahi alazam duk wanda ya roki Allah da ya zo addu'a sai ya roki Allah ya ce ya hayyu ya qayyumu to khalas alkawarin ubangiji insha Allah Allah ya karba shine aka ce duk wanda zai yi addu'a ya kokari ya jefa layin addu'o'in su ya sa wannan ismullahi azam ba shi ne ya dame ka to ka hada da ismullahi azam talauci ne ya ishe ka ka nemi ismullahi azam wani ne ya sa ka a gaba ya hana ka saka yana ta tona ma rami ka fada ka kira ismullahi al'azam makaranta ce ka sa a gaba kake so ka ci jarrabawa ga ismullahi al'azam kasuwa ce ta rikice maka kakka je gurin boka ga ismullahi al'azam wata kake nema da aure za su kayar da kai ga ismullahi al'azam na'am wannan shine ai tauhidin shine aqida kai da kake da magani a gida ka je gurin wani da ba shi da shi me ismullahi azam alhayyul qayyum duk addu'ar da zaka ya hayyu ya qayyum shi yasa annabi yana yawaita yin wannan addu'ar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya tsayayye da ka tsayu da tsayuwarka kuma ka tsayar da wasu salam ya Allah ka bani kaza da rahmatika astaghiithu da rahmarka nake neman agaji da taimako ya Allah ya hayyu ya qayyumu na yi laifi kai mun afuwa ka yafe mu ya hayyu ya qayyumu ka ba mu damana mai albarka ya hayyu ya qayyumu ka sa an samu arziki a wannan gona tawa ya hayyu ya qayyumu ka sa an gama da iyaye na lafiya ya hayyu ya qayyumu ka bani albarka cikin kasuwancin nan nawa ya hayu ya kayyum aikin da nake nema ka sa ina da rabo a kai gashi nan misali ne kai ta yi wannan annabi ne ya faɗa ce duk wanda ya roki Allah da ismullahi azam Allah yana karba kuma lana illa iman ba abin da yake kan mu sai mu imani kurin mu yadda idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami to wannan mutumin cikin abin da Allah ya bashi ya bashi ismullahi azam shi wannan bal'am ibn al-ba'ura Allah ya bashi ismullahi da azam in mun dauki wannan fassara wasu kuma suka ce Allah bashi ayoyi ne amma Allah bashi littattafai ko littafi to amma sai ya kiyaye aiki da su mai ilimi ne Allah ya bashi karatu ya ke aiki da karatu to bari ku ji illar mutum ya tara ilimi bai aiki da shi ba ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa duk wanda ya tara karatu bai aiki da karatu ba to su ne mutanen farko da Allah zai fara hura wutar jahannama da su babu ruwan Allah da karatunka in dai ka yi karatu ba ka yi aiki da karatu ba to insha Allah tabaraka wa ta'ala wutar jahannama da ku za a fara izata ta ku ne makamashi ku ne hatabu jahannam da za a hura wuta da ku saboda kun tara ilimi ba ku yi aiki da shi ba Allah ce walau shi ina la rafa'anahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka darajarsa da matsayinsa da waɗannan ayoyi da yayi aiki da su la rafa'anahu bi ilmihi bi- bi amalihi biha da yayi aiki da su da mun ɗaukaka shi anan malamai suke cewa shi malami idan yayi aiki da karatun da Allah ya bashi yana samun matsayi da ɗaukaka a cikin al'umma mala'iku kansu girmama malami suke bayan Allah girmama malami suke aljani yana girmama malami idan ya yi aiki da abin da Allah ya ce to ai tun da ka girmama Allah to shi kuma Allah sai ya sallada wasu bayansa kuma su ma su mutunta ka tun da ka mutunta Allah amma baka mutunta Allah ba ka yi karatu ka kauce malami da iliminsa amma kuma da su ake cuwa-cuwa ake barna abu ya wace ga karatu sai ka ji ana karam kallawo ga sani ga kaucewa a gabansa ake gaya masa yana kuma ji wani ya ce wani ne ya haddace alkur'ani da hadda da komai amma wallahi da shi ake karta shi yake shimfiɗa tabarmar karta in ya gama kuma a ji a zauna a yi tilawa a yi kuturi a yi musaffa amma kuma ga ƙur'ani kaga wannan bai aiki da ilimin shi ba hukumcin malami ne yana da karatu amma kuma ana samunsa da 'yan ƙananan ayyuka na barna a gari dan alaka da mata haka dan cin riba riba wanda yake barin ce dan alaka ba dan wannan kan ai su ne manyan barnan ma mutum amma ga karatu sai ka ji ana kai ya Allah da ya sauke to wannan hadari ne Allah yana ɗaukaka mutum da ilimi in yayi aiki da iliminsa imam mujahid da imam ata suka ce ay la rafa'ana anhu al-kufra wa- wa asamnahu bil ayat da yayi aiki da wannan ayoyin da mun yaye masa kafirci bai zama kafiri ba sannan kuma za mu bashi tsaro da kariya da waɗannan ayoyi na alkur'ani ko ayoyi da Allah ya bashi walakinahu akhlada ila al-ardi to amma kash sai ya bar ilimi ya bar karatu akhlada ila al-ardi kawai sai ya rungumi duniya da neman tara dukiya shine fassarar akhlada ila al-ard bi ma'ana sakana ila dunya wa mala ilaiha ya zauna duniya ya miƙe waya ya miƙe kafa ya shantake ya karkata kurin duniya da su ake ɗibanta ga alqur'ani ga ilimi ga hadisi ga sanin Allah Allah ya bashi amma ina akhlada ila al-ard larabawa sukan ce akhlada fulanun bil makani idza qama biha wani ya zauna a wuri sai a ce akhlada fi makani kaza kalmar al'ardu a cikin aya tana nufin duniya ne akhlada ila al'ardi bi ma'ana akhlada ila duniya ai aqama fi duniya ya zauna a duniya ya rungume ta duk ciwaciwan neman duniya da tara ta yaki halal yaki haram hauma hauma buge-buge make-make tattare-tattare da shi yake yi ga kuma sani Allah ya bashi wattaba'a hawa Allah yake cewa wannan mutumi sai ya bi son zuciya duk wancan bil'am din shine ake bamu labari ya bi son zuciya ata'a duniya wa ata'a shaitan ya bi ra'ayin duniya ya bi shaitan malaman tafsiri suke faɗa cikinsu a cikinsu akwai imamul bagawi ya ce wa hadhihi al-aya أشد آية على العلماء a cikin alkur'ani babu ayar da ta fi bayani ta tsananta bayani akan hadarin malunta irin wannan aya din yau kuma karatun kan malamai ya koma وذلك أن الله تعالى أخبر أنه آتاه آية saboda Allah ya ba da labari cewa ya ba shi aya to kai malam ba ma aya ɗaya ba duk qur'ani in an buɗe ma zaka iya fassara zaka yi bayani ga hadisai akan ka duk fatawa an tambaye ka zaka iya bada amsa amma kuma jahilai suke gane cewa lalle kai baka bin abin da kake aiki da shi wannan mutumin matsayin da Allah ya bashi wato a wannan lokaci ya kai ga idan ya daga hannu ya roki Allah tabaraka wa ta'ala in dai ya roki Allah to sai Allah ya karba amma duk da haka wallahi sai da sai ya zabi rayuwar duniya da san zuciya ya watsar da Allah ya bi ni'imar da take mai karewa ya manta da ni'imar da take ba ta karewa ita ce ni'imar lahira waɗannan halaye guda biyu duk wanda ya bi su to shikenan fa halaka ta zo masa al-khuludu ila dunya ko fi duniya rungumar duniya ɗaya kenan abu na biyu kuma ittiba'ul hawa bin ra'ayi da son zuciya duk wanda ya sifanci da wannan sifa zancensa ya kare malam an rungumi duniya kuma ana son zuciya shikenan amma duk wanda Allah ya kubutar da shi daga wannan sifofi guda biyu shi duniya bai dauke ta komai ba abinda Allah ya bashi yake amfani da shi lahira ita ce damuwarsa sannan kuma la yattabi'u hawa baya bin ra'ayinsa baya bin son zuciyarsa to wannan gaskiya ya samu kyakkyawan kariya da tsaro to nan Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa sai Allah ya sake buga wani mummunan misali akan irin wannan malami fa masaluhu kamathalil kalb misalinsa daidai yake da kare in tahmila alaihi yalhaz kare in ka dora masa kaya yana lallagi shine yalhaz lallagi irin ha ha ha ha kullum bakin kare harshen sa abu ɗaya yake ko to shine allahu yalhaz in ka dora masa kaya yana yi aw tatruku yalhaz kuma ko baka dora mai kaya ba ma kullum yana lallagi ka taba zuwa kaga kare bakin sa rufe yana tafiya bakin sa rufe ko yana tsaye bakin sa rufe ko ka loda masa kaya yana ha ha ha ha ko baka dora masa kaya ba yana ha ha ha to haka wannan malami yake subhanallah abin da ake nufi anan shi kafiri ko shi mai son duniya da bin ra'ayi in ka masa wa'azi yana kan wannan aikin ko ma baka masa wa'azi ba ma dai yana dai kan wannan aikin ba daina yake ba fal halatani indahu sawa' da wa'azi da rashin wa'azi duk ɗaya ne sawa'un a wa'azta am lam takun min alwa'izin kai wa'azi ko baka cikin masu wa'azi duk ɗaya ne wannan kamar halin kare ne in ka kore shi yana lallage shi kullum yana wannan numfashin in ma ka bashi a tsaye dai yana yi baya dainawa don haka wannan malami yake su duniya ne a gabansu aya ka ja masa duniya nan ita ce baka ja masa ba duniya nan ita ce zalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina Allah ya ce to jama'a wannan shine kyakkyawan misali na waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu tunda a can ya ce wa in tad'uhum ila alhuda la yattabi'ukum ko kun kira su zuwa ga shari'a ba za su bi ku ba wannan karen duk abin da ka masa kullum yana kan lallagin nan sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun daidai ne kun kira su ko kun yi shiru dalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina misali kenan na masu karyata ayoyin Allah su rungumi duniya su manta ayoyin Allah faqasusil qasasa karanta musu labarin la'allahum yatafakkarun ko sa yi tunani su gyara halayensu da ɗabi'unsu wadhalika annahum kanu yatamannawna hadiyan yahdihim wa yad'uhum ila ta'ati Allah sun kasance a wannan lokaci suna neman mai shiriya da zai shirya su ya dora su kan hanyar Allah kai musu ka karantar da su ko sa yi tunani su gane Allah ce sa'a masalanil qaumul ladina kadzabu bi ayatina tir da misalin waɗannan mutane da aka ce sun karyata ayoyin Allah tir da misali irin nasu bisa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina sa'a masalan masalul qaum kenan tir da misali irin misalin mutane da suke gare ta ayoyin Allah wa anfusahum kanu yadhimun kuma suna zaluntan kayukansu man yadi Allah fa huwa al-muhtadi Allah ya ce duk wanda Allah ya shirye da shi shine shirye wannan ayar kwaya ɗaya ce a cikin alkur'ani man yadi Allah fa huwa al-muhtadi ba fa huwa al-muhtadi ba fa muhtadi kwaya ɗaya ce tilo in garzi ya zo tilawa ce man yadi Allah fa huwa al-muhtadi sai ce tilo sai dora gaba haka suke yi duk abin da yake kwaya ɗaya ne sai abin da in ya zo kan kuri sai ya ce kuri in ya zo kan kumsa sai ya ce kumsa an san bambanci a rama tsakanin kuri da kumsa ka sani na san kai karatun ka ba na allo bane karatun yan yan yan yan waraka waraka ne ko to alhamdulillah ka san hadda idan kana neman hadda ta daka a turmi in ka samu gardi da ya karanta a allo to ka shafa fatiha ta fi karfi hadda su yana ba wajoro da gaske ne hadda gardi ba sai dai matsalar gardawa galiban sai suka tashi a wani layin da ba sa sai ka gardi ya hada sai qur'ani anguwa amma ba a amfanuwa da qur'anin shi haka ne amma yara matasa yanzu waɗanda suke hada qur'ani sai gadda sun haddace suna ta jan baki a gurin karatuttuka sunna kenan an doro akan tarbiyya ta ilimi da ilmantarwa sannan a masallatai su ne limamai su ta tahajjudi su ta sallar tarawih su ta karatun qur'ani in za a je wazi da su ake amma gardawa su kuma an karanta dai an rike an ajiye to muna fata insha Allah ta'ala gardawa za su gane su dawo a rinka aikin Allah a rinka da'awa da Qur'ani jama'a waɗannan ayoyi da muka karanta lalle dai akwai sanyaya jiki a jikin su shi yasa kuka karatun namu yau gashi nan dai ana ta abin nan wato akwai abin tsoro kwarai kwarai da gaske wannan ayoyi ne da suke magana akan wato wato malami da Allah ya bashi ilimi amma bai aiki da ilimin da Allah ya bashi ba ya zama ya zama cikin halakakku kenan tababbu wa man yudlil fa ulaika humul khasirun zan zo insha Allah wanda Allah ya batar da su to kuma suna cikin tababbu wanda sun yi hasara to ayoyin suna magana akan haka kuma suna magana akan wato idan mutum ya yi aiki da ayoyin Allah to zai samu ɗaukaka hanyar samun ɗaukaka wato shine aiki da ayoyin Allah da da'awa da karantar da mutane duk malami na kwarai wato babu matsayin da ya fi matsayi irin na malinta ya kamata ku san da wannan yanzu ku gane wani abu guda kaga ana girmama gwamna ko kuma yana da matsayi yana da kima cikin idan mutane amma matsayin gwamna da matsayin malami ba ɗaya ba ne malami shi yana da girma a idan mutane kuma har a cikin zukatan mutane ba sun girmama shi ne dan shi dan unguwar kaza ne ko saboda zaƙin bakinsa ko shi malam wani ba ne a'a ilimin da yake ɗauke da shi dan shi aka mutunta shi aka girmama shi to me ya kamata malami ya yi ya riƙe wannan matsayi da Allah ya bashi wanda ta dalilinsa aka girmama shi ya rike wannan aikin ya mutunta wannan aikin kuma kar ya bari a tashe shi daga kan wannan aikin yanzu gwamna zai iya wucewa duk da ana ganin girmansa ana mutunta shi wani ya dura masa ashar ko ne ya bi shi da jifa ma a take kuma ana sauke shi kenan mutuncinsa ya zuba in ka ga wani ya girmama shi kawai saboda abin da zai samu ne a wajensa amma malami baya expire babu ranar da za a ce malam ya expire sai dai in ɗabi'unsa da halayensa ya sa ya bar turbar malantan ya wulakantar da kansa sai kuma Allah ya ɗora wa mutane su ganshi a wulakance kujerar malami ba ta expire yanzu gwamna yana expire wata ran dole ya sauka amma malami baya sauka da kan kujerarsa malanta har ya mutu ilimin sa yana bin sa har kabarin sa ashe bai kamata malamai su bari a tashe su da kan wannan matsayi da ni'ima da Allah ya musu ba kuma malamai su daina jin shi'uru bin naqs mutum ya dinka jin cewa shi kasashe ne shi ba shi ai a baya baya yake ko wani abu za a yi an zo ana abin nan kai malami ne kana baya baya kana ganin kai ba kowa bane a cikin al'umma a ba haka bane kai ne ku ne ku al'umma ma tunda da hasken ku ake haskawa al'umma hanya to kar mu yadda a tashe mu daga kan wannan na faɗi wannan magana ne saboda ɗori akan maganar da na faɗa jiya cikin 'yan siyasan nan da kuke gani akwai na kirki akwai na banza kamar yadda ka sani jiya Allah ya gaya mana cikin yahudawa akwai na kirki akwai na banza to cikin 'yan siyasan nan tamu akwai mutanen kirki ba mu ce babu ba fa akwai na Allah amma akwai mutanen banza waɗanda kullum nema suke su su lalata tunanin mutane su- su ɓata musu tarbiyya su wargaza tsarin rayuwarsu su ɗora su akan wani abin da su suke so kawai yanzu a yan- a yanayin da ƙasar nan take ciki wallahi idan malami bai farga ba wallahi sai 'yan siyasa su mai da kai ɗan kamfen Allah kuma wallahi malam ba sai abin nan malam akwai wanda ake zuwa har poster ake ba su karam kallah ga dan abin sadaka kuma ga dan poster ko za a ba wa ɗalibai ce a to yayi Allah saka da alheri ka karba abin sadaka ka karba poster shikenan me bambancin ka da karuwa da aka same ta a tasha aka ba da dubu biyar aka tara mata poster ɗari biyar ba ku da bambanci in ya baka sadaka karbi Allah saka da alkhairi fasta baka ce a'a za mu maka addu'a dai Allah sa albarka a ji a raba wa mutane shikenan shikenan amma in ba haka ba wallahi mutum zai waye gari kana yi wa wani hidima baka sani ba kuma na sha gaya muku a karatu dan Najeriya ɗabi'ar mu wato yana girmama malami akan komai kuma yana yi wa malami da'a galiban akan abubuwa da yawa amma yawanci mutanen mu al'adar su ba su yi- ba su fiye yi wa malami da'a akan harkar siyasa ba ɗabi'ar mu duk Najeriya ba wai garin ku bane kuma in malami yana so ya wulakanta a ƙasar nan ya tozarta to ya shiga harkar siyasa duk malamin da ya kuskure ya shiga cikin harkar hada-hadar siyasa ku yi hakuri fa ni ina gaya mana cewa kaga mai noma ya kama harkar nomansa yawwa dan acaba ya ci gaba da yin acabarsa malamin makaranta tica mai rike alli ya je ya rike allinsa kai kuma malami mai wa'azi da faɗakarwa ku ne jagororin al'umma kai baka da wata jam'iyya kana gaya wa mutane gaskiya ne kawai ka ce su zaɓi mutumin kirki ko da ku kana da wani ra'ayi naka na daban to sai ka bar shi ka gaya wa matarka ko ka gaya wa 'ya'yanka amma kar ka zo ka yi amfani da kujerar Allah kujerar manzon Allah littafin Allah littafin manzon Allah ka cusa musu wani ra'ayi saboda an baka wani abu na kashewa to idan mutum yana so ya ja shi a ƙasa ya wulakanta a ƙasar nan to ya shiga harkar siyasa wallahi ko ɗanka ne sai kun yi sai kun fafata da shi bai zai ma da'a akai ba to shine kullum abin da muke faɗa yana cikin adalcin da 'yan siyasa ya kamata su yi iyakacin alakar su da malamai su taimaka musu don ana buƙatar taimako wasu suna buƙatar taimako su taimaka musu amma kada su gurɓata su a gurɓata malami da kuɗi a gurɓata shi da kaza akwai wanda wallahi ake tura shi a ce daga garin kaza akar makalla an kama su wa'azi mu ne ko kuma sai an zo an yi taro an gama komai an yi ibun siyasa sai a ce bari mu kira sheikh wani sai ya zo sai ya rufe da addu'a shikenan ka gama campaign zuwanka da kai ka rufe addu'a a wannan gurin taron siyasa na ihu da yan ashar da karuwai da yan kalari da yan waye da sauransu kana nan a gurin to kenan ka buga stamfi ka yadda da wannan abin da ake yi kuma har ma ka zo ka rufe da addu'a to wajibi ne mu kiyaye wannan saboda kar a zo a zare mu a cikin ilimin da Allah ya bamu kamar yadda aka zare wannan mutumi Bil'am ibn al-Ba'ura daga cikin ilimin da Allah ya bashi ku kiyaye wannan kuma yawanci abin da ke damun mu shine mun sha faɗa muna maimaitawa wato su'u tawiyya mummunan nufi da wasu mu suke da shi mummunan nufi lalata al'umma ya kamata kai alfahari ka ce a garin kuna da tsayayyen malami da baka da haufi insha Allah zai ga mutane gaskiya amma ya ran da kawaye gari duk jama'ar garin naka malaman garin naka kai corrupting din su ka lalata su saboda kana ba su abun kashewa ka yi amfani da talaucin su da rashin kudin su da rashin sana'ar su ka kira su ka wulakanta su ka ba su ka daidaita su da su da karuwai da kake bawa to kaga shikenan kuma tsayar shine shi wanda zai zo ya baka din nan ba zai ma kyautar mutunci ba inda ake zuwa karuwa take zuwa ta karba kai ma akar makalla wancan zaka je karba wallahi wani lokacin ma sai karuwan ta take ka ta karba tukunna kafin kai ka karba kuma ana ta bayar wanda ba har yanzu ba a dauke mutane talauci ba har yanzu talaucin dai ana cikin shi to wannan addini yana buƙatar tsayuwa tsayin daka kuma abokanan gaba suna da hanyoyi da dama na halakar da mutane da yawa hanyoyi miliyoyi babu abin da zai kubutar da mutum sai yawan karatun alkurani da zikiri da kuma addu'ar mabiya wannan jama'ar mabiya da ake jagoranta a sa su rinka yi wa malamai addu'a akwai albarka a ciki idan mabiyanka suna son ka suna kaunarka suna ma addu'a suna roƙon maka Allah to zaka samu istiqama sai kaga ka mutu baka mutu ba har bayan ka mutu ana tunawa da kai har bayan ka mutu ana tunawa da kai akwai wani bawan Allah da Allah madaukin sarki ya jarrabe shi irin wannan jarraba din wani ne yake neman gwamna a wata jiha abin malami ne sai zai same shi ya taba zuwa wurinsa ba sai zai same shi zo mai da daurin kuɗi da kuma fasta fasta ce na gaishe shi ga wannan kuma ce wannan wannan naka ne wannan kuma a bawa almajirai a bawa ɗalibai wannan kuma yan fastan mu ne haka za a ko za a bawa masoya na kusa ya bude ya gani sai ya dauki kwaya ɗaya cikin fasta din kuɗin kuma ya tattara masa kayan sai ya ce a gaya masa an aike ya turo a ce a gaya masa na gode ala saka da alkhairi kudi dai ban da bukata fasta ma kuma ni ban da alaka da ita amma na dauki daya ala sa albarka a je a kai wasu yace wallahi a lokacin yana da bukatar kudin yana da bukatar kudi shi dan siyasa duk abin da ya baka rubutawa yake wallahi in ya je gida yana rubutawa duk ran da kai masa wa'azi mai zafi sai ya je ya zage ka wani wuri abu mai sauki da zai yi maka shine ya turo wani yaransa dan kalari ya zo ya ci mutuncinka ya ce ai duk kudin da muke sata ai da ku muke ci wannan ya maka mutunci mai sauki kenan in inda ake amfani ne da media a rediyo za a zo a faɗe ka a zazzage ka an zubar da mutuncin addinin ka an zubar da mutuncin wannan ɗinka amma fa ina gaya mana ina maimaita mana su mutanen nan 'yan siyasa nan bakin su muke yi ba amma munanan ɗabi'u da suke da shi da rashin gaskiya da rashin adalci a cikin al'umma shine ba masu kuma shine ake gaya musu don su gyara kuma duk malamin da zai goyi gaya muku gaskiya ka ku dauke shi a matsayin maki wallahi masoyin ku ne makiyin ku a cikin malami shine wanda zai zo ku bashi ya cinye ya shiru a gaban ku ya yabe ku bayan ba nan ya zage ku shine makiyin ku amma malamin da zai tsaya karanta muku gaskiya da dadi ko ba dadi shine masoyin ku ku fanci wannan da kyau kuma in mutum ya abin kirki abin arziki za a yaba masa za a yaba masa za a faɗi abin alheri a tattare da shi da haka ya kamata mutane su kiyaye kuma waɗannan mutane a cikinmu suke yan garinmu ne yan uwanmu ne ba wasu baƙi ba ne kawai daga baya ne mutum sai zo rikide ya juya kurin ya zama wani yanzu wani ana irin wannan magana zuciyar tana ta tafasa saboda anan yake cin abinci hakuri za ka yi jiya mun yi wa'azi akan masu shirka akan masu bid'a an yi ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to kuma dole kuma yau kuma ya biyo ta kanka kai ma to kuma yanzu ka gani kuma ana yi akan mu mu malamai mu da muke wa'azin to mu ma kaga ya shafe mu an ce malamai malamai malamai malami an bashi ilimi bai aiki da ilimi ba ya zama dan wuta to kaga ba wanda ake bari shine dadin wa'azi kenan ina da ba da hakuri ga yan uwa in an yi maganganu irin wannan kar su ji zafi kar su ji ciwo wallahi so muke a gyaru na faɗa da zuwa wa'azin da na yi a garin Findiga dab da zan taho Ramadan din na je Lagos wani abu ya kai ni wani assignment wallahi har kofar har kofar gidan gwamnan Lagos na biya ba zuwa ne gurinsa ba amma na biya wallahi ko mutum ɗaya ban gani ba a kofar gidan na rantse da Allah ko mutum ɗaya kai ko mai gadi ban gani ba kaji ɗaya na biya ta kofar gidan speaker ɗin na jihar gaba ɗaya ba ko mutum ɗaya deputy gwamna ba ko ɗaya duk sai da muka je da wani dan uwa ya ce malam barin nuna ma bambancin kudu da arewa dan uwa ne muna tare shi ahlus sunna muka je mu yace barin nuna maka ka gani yace kaga waɗannan su suna da tsari yanzu wannan gwamnan Lagos nan yana da waɗannan duk da abin da ake fada yan kalare yan wacece yan ihu yan oga ya shigo yan sai kayi yace amma abin da yayi shi ba kuɗi yake barawa ba aiki yake sama musu sai ya samar da ayyuka na shara sai ya samar da ayyuka na security sai ya samar da ayyuka na gyaran fulawa sai ya samar da ayyuka na tasha ya sai boss boss boss na transport duk waɗannan masu hayaniyar siyasa da waye sai ya ɗebe su kowanne sai je sama musu aiki ya ce yanzu ko hayaniya za a tara anan sai ka rasa waye zai zo ya hayaniyar don kowa ya tafi wurin aiki ya ce kuma sunan ba su yadda da wai wani ya zo ya zauna kofar gida yana bambadanci ba barka da zuwa san da zuwa ya ce ka gani dai gashi wallahi ko mutum ɗaya babu to nan kuma zai yi a ce kofar gidan gwamna kai ba gwamna ko ciyaman local government Allah nake gaya maka yanda kaga kasuwa kamar sallar juma'a ka zo saboda me an kashe wa mutane zukatansu duk lokacin da mutum zai zo kai ihu hayya hayya hayya hayya sanda zuwa ya dauki dubu ɗaya baka dubu ɗaya ɗari biyar kamar wato akuya ne a kira ta da ɗan hatsi a cikin kwano ko a cikin ƙwarya da bai kai ya kawo ba zai kashe mata yunwa ba a bata sannan a kama ta a yi abin da za a sake ta to haka ake maka to su abin da suke in za su yi aiki sai su yi aikin da kowa zai amfana yanzu misali in an zaɓi ɗan majalisa a nan ba ribar ku bane ku rinka bin gidansa kuna cewa ya baku ashirin ya baku ɗari biyu ya baku dubu biyu ko ya siya wani tsohon babur ko ya siya wani mota ko ya wani wannan duk ba shi bane ku ce masa a garin nan muna da yara da sun ci wayek da neko suna da 9 distinction 9 credits don Allah muna da bukatar likitoci yan kumu ga yara guda biyar don Allah ranka ya daɗe ka sama musu scholarship ka biya musu da aljihunka cikin abin da kake rarraba mutanen nan ka biya musu je Malaysia su yi karatu ko su je Egypt su yi karatu wannan likitoci ne mutum biyar ku zaba masa wasu mutum goma ku ce waɗannan ko muna so su yi karatun lauyanci ne a yi sponsorin ɗin karatunsu su je jami'ar Bayero ko su je Maiduguri ko su je Sudan ko su je Malaysia ko su je a- a- a- Ghana su je su karanto lauyanci su dawo waɗannan ko mutum goma dan bangare kaza su kuma da Allah injiniyanci muke so su koya mu samu expert engineers ƙwararrun injiniyoyi a tura su haka ake yi yanzu mu a Kano state akwai dabarar da aka yi sai aka bi kowace local government aka samu the best student a wannan shekarar wanda ya fi kowa cin jarrabawa sai aka ɗauke su dukkan local government ɗin nan gaba ɗaya guda arba'in da wani abu na Kano sai aka ɗebi yara sai aka cewa abin da ake so gwamnati ta yi gwamnan jiha ya yi waɗannan yara a ɗauki nauyinsu a tura su su je su direbobin jirgin sama likitoci injiniyoyi wane ne wane ne a tura su kasashen waje sai aka raba su wasu aka tura su india wasu aka tura su malaysia wasu aka tura su dubai wasu aka tura su kaza duk haka aka tura su yanzu din nan da nake maka magana duk sun tattafi dan Allah ba ci riba ba to wanda kuka zaba din nan kuka yi ihu akan su kuka talika fasta akan sa da ku rinka zuwa kuna ihu yana ba ku dubu ɗaya dubu biyu to gwanda ku waran masa wasu ɗalibai ya ɗauki nauyin su su je su yi karatu yanzu nan da shekara biyar in muka samu likita guda biyar expert doctor consultant doctor a nan garin mutum biyar yan garin nan ne dan Allah mun ci baya ko mun yi- ko mun samu nasara mun ci gaba mun ci gaba amma sai ga babu ba mu da lauyoyi ba mu da likitoci tsayayyu namu ba su fi a irga ba ba mu da injiniyoyi babu kaza yanzu wata jihar abin da suke kamar yanzu kaga katsina abin da suke sai su tara ɗalibai masu karatun addini da yawa wannan ni na gan su a sudan da na je ni da yawa aka tura su gwamnati gaba ɗaya ta ɗauki nauyin suna can suna karatun islamic studies suna karatun musulunci duka waɗannan in sun je za su zama malamai ne nan da shekara hudu shekara biyar sun zama malamai za su iya yin huduba za su iya yin tafsiri za su iya yin wa'azi za su iya da'awa sannan suna gamawa kuma su ci gaba da rubuta masters ɗinsu master degree gwamnati ta ɗauki nauyinsu da in dollars aka je aka biya kuɗin ranar da kuɗin ma suka isa ƙasar sudan sai da ma aka kama kuɗin in dollars aka je a ɗalibai ne aka zo a biya musu aka aka yi depositin kuɗin a account aka ce duk shekara za a biya kuɗin makaranta kuɗin su zo su yi withdrawing suna can suna karatu da Allah ba a ciyar da jiha gaba ba to amma abin da yake damun yaran mu shine wai gani suke burgewa shine dan wani ya zama dan majalisa ko ya zama ciyaman in je gidansa in tsaya ne masa bambadanci ya bani dubu ɗaya dubu biyu shikenan to ya baka dubu ɗaya ya baka dubu biyu bai muku aikin ko naira ɗari biyar ba a gari me amfanin shi ko ina an ci gaba dukkan gurare an ci gaba wannan akwai local government din fa ina jin tun muna yara ana cewa Afirka fa tana cikin manya-manyan local government the largest local government in Africa ana cewa tana cikin manya-manyan local government babba amma yanzu daga nan zuwa shekara talatin arba'in me aka yi a garin nan in ban da waɗannan 'yan titunan da aka yi kwaya biyu kwaya uku a cikin gari lillahi wa rasuli mu yau kan mu adalci akwai unguwannin da irin in ka gangara ka shiga nan gurin wallahi wani gurin wallahi sai ka kai mota ka gyara saboda gaba ɗaya gaɓoɓinta da da ƙafarta dole sai ya kwakwance saboda ramuka da kwata to me yasa ba yakin ba saboda kun bi su me kun ku bari su yi muku aikin kun ce sai sun baku dubu ɗaya dubu biyu ɗari ɗaya ɗari biyu aikin ku kenan to wannan ba daidai bane kuma taimako ne da goyon baya a ji a isata wani ya ce baya iya fitowa kullum sai ya saka naira miliyan ɗaya miliyan biyu a aljihu saboda masu cewa ba shi ni na sha gani kaga dai da gemu na da komai a garin nan na- ko cikin gari na shiga wallahi tallahi zan je ko zan gaida yan uwa da dangi haka in nayi fakin a wani gudu sai a zo ana don shi ya manfa don dan majalisa fa sai in ce ni ustas ne wa'azi na zo garin nan aya karatu aya nake ja hadisi wa'azi nake haka nake ja musu nace me nace me haka wallahi tallahi ko shekarun jin na gama karatu a can wani ya fito ya ce a gara makallawa ba ni na koko shi ya dauka abu ne saboda a nan ni uzurin da nake mutane abinda aka tarbiyyantar da su kenan wallahi tallahi wallahi akwai su datta da furfurar su bara wannan abun ya same ni bara a nan can cikin gari ne ba sai na faɗi wurin ba na zauna na shiga gidan yan uwa haka muka gaggaisa abin da suka tsaya sai da muka zo zan da abin da ce kai ne kake neman dan majalisa ne a nan na ce a ba ni ba ne na ce kana ji ana malam abdallah mai tafsiri na ce ce eh na na ce to ni ne a to ai mana addu'a shi kenan kenan ba mu da ko na ce to kenan ba mu da komai sai sai addu'a na ce addu'a za mu buga muku ita kaga wannan corruption kenan that's totally corrupt mutane they are corrupted an lalata su yan uwana da ni da ku mu yan garin nan ne dan Allah mu haɗu yanzu dinan mu yi wa kanmu alkawari za mu gyara garin nan akan waɗannan ɗabi'un yanzu barin gaya muku zan ɗan dakata a nan gurin misali a kudu duk wanda ya ci ko ciyaman ko ɗan majalisa ko na kiransa ake ajiye shi sai a kira shi gidan sarki dattawan gari sai su ce ya zo ana son ganin shi tunda lokacin da zai ci siyasar sai da ya nemi taimakon su to abinda muke da bukata hanyar mu ta guri kaza zuwa wuri kaza ba ta da kyau ka gyara mana ita ba mu da kwalbati wuri kaza a gyara primary school din mu ta wuri kaza duk ta lalace yara ba su da kujerun zama a je a nemo a yi akwai yara da muke da su masu hazaka da kokari a ɗauki nauyinsu a biya musu su je su yi karatu muna buƙatar nurses ba mu da nurses muna da yara 'yan mata a garin nan amma ba mu da nurses mata in matanmu sun zo haihuwa suna haihuwa ne a hannun arna ka ɗauki nauyinsu su je su yi school of nursing ko a gombe ko a kano ko a ina ne ma a ɗauki nauyinsu ga ayyuka guda goma su muke so ka mana a cikin waɗannan shekarun naka shikenan ka mana wannan shikenan ka je duk kuɗin da zaka ci gare ka ci haka suke yi a rubuta a ce in fa baka yi ba ka daina dawowa garin nan wallahi tallahi haka suke yi ya rubuta ya ce kuma zai yi kuma dole sai ya yi kuma wallahi idan bai yi ba baya iya dawowa garin to kun ga in an yi wannan kun gyara siyasa sai ta muku amfani amma an ba haka ba make-maken yayi yawa wahalar ta yi yawa kuncin da ake ciki yayi yawa muna fatan yan uwa za su ji kuma su gyara malamai kuma da Allah ya mana wa'azi da gargadi a nan to Allah ya bamu ikon gyarawa mu zamanto cikin mutanen kwarai sa'a masalanil qaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun wanda Allah ya shirye da shi shine shirye kuna shakka akan wannan wanda kuma Allah ya batar da shi to wallahi yana cin tababu kuma falan ji da lahu waliyan murshida ba za ka taba sama masa mai shiryar da shi ba to sai Allah ya ce mai kuma bayan wannan walaqad zara'ana li jahannama na'am
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin wannan aya mai ban tsoro walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins haƙiƙa mun shuka wa wutar jahannama mun mata da shi da yawa daga cikin mutane daga kuma mutane alj- da aljanu أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا كثيرا من الجن والإنس للنار Allah ya halicci mutane da yawa cikin aljanu cikin mutane ga wuta ya halittawa wannan su ne alladhina haqqat alaihim kalimatullahi al-ilahiyya al-azaliyya al-abadiyya su ne wanda Allah kalmar ubangiji ta tabbata a gare su cewa yan wuta ne ومن خلقه الله تبارك وتعالى لجهنم فلا حيل له في الخلاص منها duk wanda Allah ya halice shi dan ya shiga wutar jahannama to bai da wata hila wallahi sai ya shiga to Allah ya ce hakika da yawa akwai yan wuta cikin aljanu akwai yan wuta cikin mutane ga sifarsu lahum qulubun la yafqahuna biha ga zukata amma ba sa fahimta la ya'lamuna biha alkhair wal huda ba su sanin alheri ba su sanin shari'a da wannan zukata walahum a'yunun la yubsiruna biha ga kuma idanu kwara-kwara kamar gujiya amma ba sa gani da idanu sam zaka gansu da idanu da manya-manyan gilasai amma wallahi ba sa gani me ba sa gani ba su ganin dariqul haqq hanyar gaskiya ba sa iya ganin ta wasabilur rashad da hanyar shari'a ba sa gani sai dai hanyar bata idan su yana gane musu barna ne kawai amma baya gane musu gaskiya walahum azanun la yasma'una biha ga kunnuwa fala-fala kamar na giwa amma ba sa ji ba sa jin mawa'idul qur'an wa'azi na alqur'ani ba sa ji fa yatafakkaruna su yi tunani fiha wa ya'tabiruna biha su dauki ibra da wa'azin da ke cikin qur'ani ina ba sa yi sai Allah ya buga misalin su akan jahilci walahum adanun la yasma'una biha ga kunnuwa ba sa ji da kunnuwan nan to shine sai ke cewa ula'ika kal an'am kun ga waɗannan mutane kamar dabbobi suke shine kal an'am kamar dabbobi lish limaza saboda me li'anna himmatahum fil akli himma su a duniya kurin yadda za su tara abinci ne wa shurbi da yadda za su nemi abin sha wa tamattu'i bi shahawati da abin da za su more da abubuwan sha'awa kai Allah ya ce balhum adall kai bari ma wallahi sun fi dabbobin ma bata saboda me yasa suka fi dabbobi bata saboda ai a cikin dabbobi akwai wanda yake yake bayyana bambance tsakanin abin da zai cutar da shi da wanda ba zai cutar da shi ba yanzu akuya watakila in ka bata wani abu mai cutarwa ne tana sansanawa za ta gudu ta bar shi in mai amfani ne za ta dauka ta yi amfani da shi haka bijimi in ka bashi wani abu da zai cutar da shi wani bijimin za ga bire ci ba to wallahi waɗannan sun fi dabbobi ma lalacewa dan ba su san ma meye ma zai cutar da su ba ɗiba kawai suke yi ula'ika humul ghafilun lalle waɗannan su ne gafalallu su ne kuma rabkanannu to wannan aya din tana nuna mana ashe mutane ya kamata shiga tetayin su duk wanda yake da wannan sifa Allah ya bashi ji amma baya jin gaskiya da jinsa kullum kai abin da kake ji kiɗa da waka baka jin wazi baka jin qur'ani baka jin fadakarwa baka jin abin alheri kuma an gaya ma gaskiya kai baka yarda da ita ba to wannan sifa ce ta 'yan jahannama in ji Allah sannan da wanda suke da zukata amma zukatan ba sa nuna musu gaskiya kuma sun ki su gane gaskiya da zukatansu su ma dai suna cikin shukar wutar jahannama ga idanuwa kwara-kwara amma sun ki su ga gaskiya ga gaskiya ana nuna suna cewa ba ita bace gaskiyar wacce ce gaskiya ga bata suna ganin suna cewa a wannan ba bata bace ita ce daidai to Allah madaukin sarki ya kiyaye mu to kuma sai Allah ya sifanta su da me da dabbobi kal an'am ka duba akuya fa malam in za ta yi kashi ba ruwanta da kewayawa a titi take yin kashinta duba rago in zai hau tinkiya ba ruwansa da sutura kurin a titi zai hau tinkiyarsa kuma ka duba rago ba ruwansa da kanwarsa da yarsa da uwarsa sai ka ga tinkiya ta haifi ɗa kuma ɗan ya hau gadon bayanta al'an'am kenan dabbobi kenan to yau ga ɗan adam an ce shi kamar dabba ne an ce ma kama fi dabban lalacewa saboda me baka yi aiki da kunnanka ba baka yi aiki da jin da Allah ya baka ba da ganin da Allah ya baka bakinka baka yi aiki da shi kai alkhairi ba kullum sun sharri walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha na'am aya ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون kenan Allah madaukin sarki yake cewa ai Allah yana da sunan nake kyawawa walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunan nake kyawawa wanda kyansu ya fi kyau fad'uhu biha to in za ku yi addu'a ku roƙi Allah da sunan nakin Allah kyawawa وذروا الذين يلحدون في أسمائه ku bar waɗanda suke barna suke kutsawa suke barna cikin sunannakin Allah sayuji zauna ma kanu ya'malun lalle za a yi musu sakayya dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wannan aya bayani zai zo dalla dalla kanta gobe insha Allah ta'ala hadisi ya inganta daga nana Aisha dangane da waccar ayar da ta gabata ta cewa wasu an tanade su yan jahannama ne daga Aisha ummul mu'minin take cewa manzo Allah ya riski wata jana'iza ta wani yaro cikin yaran mutanen Madina annabi ya zo ya ga jana'izar nana Aisha sai ta ga yaro ne ya mutu sai take cewa tab tuba lahu usfurun min asafiril janna kai wannan yaro ya dace tsuntsu ne cikin tsuntsayen gidan aljanna ya zama dan aljanna yaro ne ya mutu jariri yaro ko kuma ka ce yaro wanda bai kai balaga ba kawai sai manzan Allah ya jiyo sai ce wa ma yudriki wa ya gaya miki ke da Aisha da ce wannan yaron dan aljanna ya wa gaya miki tofa wa ya ce miki dan aljanna ne Aisha wa ya gaya miki to ai ita tana ganin yaro ne bai ma kai laifin da za a rubuta masa zunubi ba sai annabi ya ce inna allaha khalaqal janna karki manta Aisha Allah ya halicci aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata iyalanta wa hum fi aslabi abaihim tun suna tsatson iyayensu wa khalaqa nara Allah ya halicci wuta wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata iyalanta ita ma wutar wa hum fi aslabi abaihim tun suna tsatson iyayensu to ya kika kika gane yaron nan dan aljanna ne wa ya gaya miki hadisi imam muslim to daga nan hadisi ne malamai suke cewa kuskure ne ka nuna wani ka ce dan aljanna ne kuma ko kwana sallah yake duk darajar malaminka duk kiman malaminka ko mun matsayinsa kowaye shi ba a cewa wani dan aljanna ne ba a faɗa sai dai a ce muna kyautatawa wani zato insha Allahu wala Allah ya samu aljanna ka duba wannan abin firgici me yasa annabi ya faɗi wannan saboda yara a kiyama suna da matsala kamar haka ko suna da jarabawa kamar haka an ce musamman yaran wasu malamai sun ce yaran musulmi suna gidan aljanna duka sabanin malamai ne wasu kuma suka ce a wasu kuma suka ce yaran kafirai suna bin kafirai ne dan musulmi ya bi musulmi dan kafiri ya bi kafiri wasu ka ce a to ai kuma a cikin yaran kafiran akwai wanda in yi girma kuma musulmi ne to shine sai suka ce Allah zai jarrabe su idan ya zo yaran Allah zai hada su ya ce duk ku tafi wuta gaba daya yan ƙananan yara duk ku tafi wuta tiryam tiryam tiryam tiryam za su kama hanya za su tafi wuta a ciki sai an yi rabin tafiya wasu yan ƙananan yaran a ciki sai su yi taurin kai su ce kai jama'a ku dakata yaya Allah zai ce mu tafi wuta alhali ba mu taɓa aikata komai ba kuma mu ba mu da littafi kuma ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula gaskiya mu je mu kafa wuce a gurin Allah mu ba mu yi komai ba ya za a ce mu je wuta sai wasu a cikin yaran suka ce a mu tun da ya ce mu je wuta shi ya halicce mu mun tafi kawai sai wasu kuma su ce gaskiya ba za mu je ba tunda mu me muka yi to a nan gurin kaga sun rabu gida biyu kaga yara ne kanana ba su kai balaga ba to shikenan sai Allah ya ce waɗannan da kuka yi taurin kai kuka ce ku ba za ku tafi ba sai kun zo kun nemi dalili hujja da ta sa aka ce ku tafi to ku tafi ku yan wuta ne damun ko kun girma ma saba mun za ku yi ku kuma da aka ce ku je kuka bi umarni kuka yi da'a kuka ce za ku tafi wuta din to ku dawo wannan ya nuna ko kun girma ma za ku yi min biyayya shikenan kaga ba matsala to Allah gyara mana halayenmu ya gyara mana ɗabi'unmu ya samu cika da imani za mu dakata nan saboda mai tambayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tunda ba harshe Allah mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wannan tambayar masallaci na mata nan kan yari a kafin mu fara karanta tambayoyi akwai wasu 'yan sanarwoyi kamar haka da farko ana ƙara tunatar da mutane cewa maganan a neman taimako na sutura da sauran abubuwa wanda za a tafi da su gidan yari har yanzu ana ko kuma an fara karban irin waɗannan kayayyaki sai dai kuma muna ƙara jan hankalin mutane da cewa idan mutum zai ba da a, irin wannan taimako ya kamata ya tuna cewa abin da ya ba da taimakon nan shine a, abin da zai samu a kiyamar Allah saboda haka yana da kyau mutum ya ba da abin da in an gani akalla abin da zai amfani ne ko da an je da shi ba wanda an ba da shi ma an sai ya riga ya gaji da shi ya gama da shi ba da fatan mutane na su kiyaye sannan na biyu akwai kaset-kaset na wa'azuzzuka da ake yi a nan wurin da kuma waɗanda ake yi na tafsirin dare em, na tafsirin rana da kuma na tafsirin mata duka suna na hannun yan uwa in bidiyo mutum yake so ko kuma audio duka za a samu a hannun ah, shi malam usman buba da kuma dan uwa mala hassan muazzin akan kuɗi naira 150 ko sannan a asasul islamiyya primary school na jama'atu izalatul bidawai kamatu sunna na nan kuma tana sanar da cewa ta fara sai da fom din shiga makarantar kamar haka ana samun fom din akan kudi naira 200 sannan za a samu fom din a makarantar da ke angon sheikh ismail idris kusa da bremer house a garin liman kuma za a samu fom din ne a kofar alhaji hamadu dan malam don ƙarin bayani sai a tuntuɓi waɗannan mutane malam baba lamido malam abubakar umar alarama malam ibrahim mi da kuma malam abubakar abudu da fatan za a yi ƙoƙari a sa yara a kan lokaci allah ya taimake mu sanarwa daga hukumar makaranta malam ka yi bayani akan hoto to ni kuma a ɗakina na yi silin da jarida sannan jaridan kuma yana ɗauke da hotuna to malam a musulunci mai matsayinsa shi duk ɗaya ne ba da wani bambanci sai ka cire ka gyara ko ka samu kwali ka saka insha Allah na'am
a mai wannan tambayan kuma yana cewa akaramaka Allah shin da manzanni da annabawa duka ɗaya ne ko kuma akwai bambanci
wasu malamai sun ce ɗaya ne wasu kuma sun bambanta wanda suka bambanta kuma sun fi kusan karfin dalili haka wasu malaman suke ingantar da haka din cewa shi annabi shine wanda aka aiko shi a matsayin annabi amma ba a umarce shi da ya yi wa'azi ba manzo kuma shine annabi ne amma an ce yayi da'awa kun fahimta yawa za mu zo mu karanta aya insha Allah ta'ala nan gaba da take bayani akan bambanci tsakanin annabi da manzo sai mu kawo maganganun malamai insha Allah ta'ala amma wannan dai shine mafi kusa kusa da wanda malamai suke faɗa cikin maganganun da yawa eh akwai bambanci tsakanin annabi da manzo sun ce duk ɗaya ne dan wata Allah wata ayar Allah ce ma arsalna min nabiyyin wala rasul min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansaku Allahu ma yulqi shaytanu thumma yukimu Allahu ayati a gargashin wannan ayar ma sun yi ta bayani akan shin akwai bambanci Allah ya ce nabiyyin wala rasul ko rasulin wala nabi kamar kaga ayar ta bambanta to dai in ka samu ka samu bambancin kusa wannan an ce wa'azi wannan ba a ce yayi ba shikenan na'am
mai wannan tambayin ya ce mutum ne mai azumi sai ya kwanta ya bacci a cikin baccinsa sai ya mafarki to amma da ya tashi sai ya yi tsammanin azuminsa ya kare sai ya ci abinci sai aka ce masa mafarki baya kare azumi mai matsayin
wato to shikenan a na farko dai mafarki baya kare azumi na farko mafarki ba kare azumi to sai ya ci abinci da tunanin cewa mafarki yana kare azumi kaga kuskure to kuma sai daga baya aka ce masa a ai baya kare azumi to in a ranar ne to sai ya kame ya ci gaba da azumin shi idan kuma ya gama ce da ya ci gaba da cin abincinsa to bayan sallah zai rama azumi daya kawai shine hukuncinsa zai rama azumi guda daya tunda ya ci abinci da kuskure na'am
mai wannan tambayin ya ce malam mutum ne yake ba da kuɗin ruwa sai ya mutu to daidai ne 'ya'yansa su ce ba za su gaje shi ba
to su duba cikin kudin ai ba duka kudin ne kudin ruwa ba sai su yi kiyasi su ga misali kudin ruwan da yake samu ribar za ta kai abu kaza sai su ware wani bangare na kudin sai su je a yi wani aikin daban da shi kar su- kar ya kar ya shiga cikin wanda za su gada sauran kudin su gada ai dan yana bada kudin ruwa ai akwai uwar kudi to uwar kudin ai halal ne su gada dorin na ruwan ne shine ba za su ci ba to kawai sai su dan buga misali kiyasi Allah shi ya san daidai su dan wari wani bangare na kudi su ce Allah muna ganin wannan kamar shine dorin kudin ruwan mu ba za mu ci gadan sa ba to ya za su yi da shi sai su je su sai kasa su je su sa a ciko a cikin gari wani hanya na mutane da ake da ramu- ramuka sai su sai kasa a ciko ko wani guri suna wahalar ruwa su je a tona musu rijiya shikenan
shi kuma wannan buɗe baki ya yi to bayan sun yi buɗe baki sai suka ga kuma an samu kamar minti goma sha biyar kafin a kira sallah ya matsayin azumin su
to lokacin da suka yi buɗe bakin ina ce rana ta fada ko kaga da ya kamata a yi su yi bayani su a wurin su rana ta fada wannan din ya faru ko zamanin sayyidina umar ya faru cikin tabi'ai sabai ya faru mutum ya sha ruwa yana tsammanin rana ta fada amma ba ta fada ba wasu malamai sun ce zai rama azumi guda daya zai rama azumi guda ɗaya kenan ya sha ruwa akan kuskure to wannan ɗin kun sha ruwa ai ba ku ga rana ba sai bayan mintuna kaɗan sai kuka ji ana kiran sallah to in a lokacin da kuka sha ku dai ba ku ga rana ba shikenan saboda ana samun bambancin lokaci wani lokacin ladanan kuma suna yin makara ko kaga sun kira da wuri ko kuma kaga sun yi jinkiri lokacin sahur sai su kira da wuri lokacin daina sahur bai ba duk su yi ta kiran sallah wani lokacin kuma sai ga sun kara minti goma duk kuma hada baki suke lada nan ni dai a garin nan na experience wannan na gani abun yana fluctuating wani lokacin yana kaza wani lokacin yana kaza da sauransu to a nan gurin ni shawarar da nake bara ko fitowar da nake barwa idan lokacin da ka sha kun tabbatar rana ta fadi shikenan dan shari'a bata dora mana hakkin shan ruwa akan ladan ba wannan shine in kun sha da yakini shikenan azumin ku yana nan in ku daman rana bata fadi ba kurin zuwa kai ku ci abinci to wannan ya nuna kun sha kenan rana bata fadi ba sai ku rama guda duk da akwai wata maganar wadda ba wannan ba cikin maganganun malamai wallahi alam
a wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya a tambaya na shine ina neman aiki ne sai aka ce sai na bada naira dubu ɗari shin ya halatta in bayar
to malamai sun yi bayani cewa idan mutum ya zo neman aiki in ya cancanci wannan aikin gashi aikin ya cancance shi kamar malamin makaranta ake nema kuma kana da full qualification da ake nema na malamin makaranta sai aka ce ba za a baka ofa ba sai ka bada dubu ɗari to in ka ɗauki wannan dubu ɗari ka bayar ba ka bada cin hanci ba ne ba wanda ya karba ne ya karbi cin hanci wannan ba sunansa rashawa ba wannan la'ana Allahu rashi wal murtashi bata shafe ka ba kai amma ta shafi wanda ya karba dan shi ya ci suhut ya ci haram ya ci kudin da bai cancance ya ci su ba tunda ba a ba da ofa da kudi duk wanda ya ba wani ofa ya karbi kudin sa ina ba shi shawara kafin ya mutu ya mayar masa kudin sa ko kuma ya kira shi ya ce ya yafe masa amma wallahi al'azimu ina muku rantsuwa ba ku bina bashi wallahi ya ci wuta ita ce gaskiyar magana abin da ake yin sa kyauta ka karbi kuɗi a wajen mutane saboda kujerar ka ce damar ka ce wannan kuma za ka je kiyama za ka yi bayani ka sani dubu ɗari dubu sittin wato za ta iya baka matsala ta hana ka shiga aljanna amma wanda ka yi ƙuri ka rufe ido kurin ka mayar masa kayansa ko kuma in ba hali ka kira shi ka ce wani dan Allah abin da aka yi na yi kuskure ina neman afuwa ka yafe mu shikenan da haka bai halatta ba ku karbi kuɗin mutane dan za ku ba su aiki dan ku aikin ba na gidanku ba ne aikin gwamnati ne aikin gwamnati ne aikin gwamnati ne kuma aikin kowane dan kasa ne a bashi aiki wataƙila kai ma da za a baka aikin ai ba biya kai ba kaddara ma ka je ka biya cutar ka aka yi sai kuma ka cuci wani kai ma wannan ba daidai to wannan shine abin da ke damun mu da kanmu muna da matsala shi sa Allah yake dora mana shugabannin da ba sa tausayin mu ba sa jin tausayin mu ba sa jin kayin mu to amma akwai kuma inda ake zuwa a bada kuɗi baka cancanta ba kuma ka je ka bada kuɗi a baka yanzu misalin ana neman malamin makaranta da ya zai rinka koyar da arabiya to kai kuma hausa ka karanta sai wani ya kewayo zai ce da kai kaga kai akwai ofa malamin arabic ake nema duk da cewa kayan hausa tunda dai kayan islamiyya lokal islamiyya irin ta gida din nan ai za ka iya zuwa kaɗan abin nan ai ba wani abu bane amma ka je ka kawo mana dubu sittin ko dubu hamsin za mu baka ofa din kullum za mu gyara maganar sai ka ɗauko dubu sittin ko dubu hamsin kana malamin hausa sai aka baka ofa ta malamin arabiya to ka karbi wuta kuma wannan albashin da kai ta karba duka wuta kai ta karba ina dan baka cancanta ba wannan shine ake ce da shi ar-rashwa ka bada kuɗi a baka abin da baka cancance shi ba yanzu misali ni abdallah sunana kuma kowa ya sani abin da na fi shahara da shi in bude qur'ani in karanta in fassara ko hadisi ko maganar musulunci ilimi sai aka zo ana daukar likitoci a nan lokal sai na ce yana da abokanai masu aiki a lokal manya da Allah su man hanya kudin a sani cikin likitocin garin nan ba komai in dai bana ne zan san dabara da zan yi sai na je suka dan mun huru huru suka ce malam ka dan bada wani abu na bada dubu ɗari biyu dubu ɗari uku kawai sai aka ga suna na ya fito ina cikin manya manyan likitoci a garin nan sai na karba na je misali ne na gaya muku dan akwai abubuwan da ake ɗin irin wannan kuma ana yi yana faruwa to wannan shine ake ce da shi cin hanci kuma ake ce da shi soft ka ba da kuɗi a baka abin da baka cancance shi ba amma in ka cancanta suka ce sai ka bayar in baka bayar ba za ka rasa kujerar to ka bayar ka bayar wannan ba cin hanci ka bayar ba ba laifi a kanka kuma Allah gyara mana halayen mu irin wannan ƙanana kuɗin ƙanana kuɗin ƙanana kuɗin wallahi ba za su je da ku ko ina ba wallahi datti ne kazanta ne na al'umma ba za su muku komai ba gwanda ku haƙura da su ku huta ku tsare darajar ku da kimar ku amma duk wanda yake wannan akwai abin tausayi a tattare da shi a kiyamarsa wallahi yanzu a nan duniya mutum zai walwala ana gani yana jin daɗi yana holewa yana morewa mutane suna sha'awarsa amma mutuwarsa wallahi ita ce abin tausayi kuma Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne kuma haramun duk wanda yake maciyin haram ne to fa shi da aljanna fa sai abin da Allah ya yi ku fahimci wannan da kyau shi sa yanzu muna da damar mu gyara gaskiya it's not too late to cry baka makara ba kukan ba a makara yi ba za a iya gyarawa ya Allah abin da na yi da ina neman ka yafe min wanda zan iya gyarawa zan gyara wanda kuma ba zan iya ba ina neman afuwarka amma daga yau ya Allah ba zan sake yin wannan ba shikenan afallahu amma salaf wa man aada fayantaqimu Allahu min
na wannan kuma yace wanka yake yi da sabulu to yana cikin wankan sai ya bawali sannan ruwan da yake wanka da shi kuma ya riga ya gurbata da sabulu idan ya yi tsarki da ruwan ya yi ruwa yana lalacewa ne in ya zama kamar ruwan sabulu gaba daya dan ruwa dan sabulu ya fada ciki in dai bai canja kamarsa gaba daya ba bai zama farin ruwa ruwa kamar kunun zaki kunun zaki ba zaka iya yin tsarki da shi alma'u tahurun ruwa mai tsarki ne illa in ta gayyana launuhu aw ta'muhu aw rihuhu ruwa mai tsarki ne sai dai launi ya canja kamar misali ya zama ruwan manja kamar yadda wasu suke yin kuskure wai wai da ruwa a drum ana ganin da maiko akai sai a ce haram ne ba za a lura da shi ba waya fada ruwa yana cikin drum ko kosai aka jefa a ciki a ciro kosan a lura da shi zai yi na'am dole a ga maiko a kansa yanzu akwai ruwan da in dai ka zuba shi a randa ko abin nan dole sai ka ga maiko akai to wai wani wai ce da ya ga dan maiko to wai ba zai alwala ba wai fada sai ya alwala sai in wannan maikon yayi rinjaye ya zama rabi ruwa rabi mai kaga wannan ya zama ruwan romo romo moro moro kenan to wannan ba za a alwala da shi ba haka ruwan da aka yi wanka sabulu ya shiga ko kumfa ya shiga idan kumfan tayirin jayi ruwan ya zama kumfa kumfa ruwa ruwa to wannan ba alwala da shi amma in dai majority ruwa ne ku je ku fahimci da kyau majority ruwa ne to wannan ana iya yin alwala da shi amma in kuma kumfar ita tayirin jayi to wannan yustamalu fil ada wala yustamalu fil ibada ana iya amfani da shi a ada wanke wanke garan gida wanke mota ana iya yi amma ba za a amfani da shi cikin ibada ba da haka dan kana yin wanka ya kai dan uwana sabulu ya fada cikin bokiti ko kumfa ya shiga cikin ruwa to sai ka duba shin ruwan kumfan nan ya rinjaye ruwan bokitin ta yanda ya zama gaba ɗaya ruwan ruwan za a ce rabi ruwa rabi kumfa to wannan haramun ne ba za a alwala da shi ba ya zama ruwa tahirun ghair mutahhir mai tsarki ne amma bai zai tsarkake wani ba amma in dai ba sabulun ne yayi rinjaye ba to kai alwalarka da shi lami lafiya ina fatan kuna fahimta sannan kuma ana cewa wai wankan janaba wai ba a yi da sabulu shi ma kaga wannan yana buƙatar hujja duk wanda ya ce ba za a yi wankan janaba da sabulu ba to sai ba da hujja me amfanin sabulu wanke jiki tsaftace jiki sai janaba ta kama ka sai ka ɗauki sabulu ka tsaftace jikinka ka ɗauki farin ruwa ka sabe jikin yayi bari in buga muku misali za ku iya fahimta wannan rigar ta mai karin tambayoyi sai yaro ya masa kashi da ya zo wankewa sai ya saka omo ya wanke ya wanke sai ya ɗauko farin ruwa ya wanke da shi najasa ta fita ko bata fita ba to kai me yasa idan ka zo wankan janaba in ka saba sabulu ka wanke jikinka ka ɗauko farin ruwa ka wanke wannan sabulun sai a ce bai yi ba yaya to bari in na zo na da ɗayan bayani nan na san na na taro wa kaina wani aiki yanzu za a yi ta tambayoyi lokaci lokaci yayi ina da insha Allah ko eh na'am
addu'o'i na'am sannan maganar dattijan nan da yake maganar zaman haihuwa a ce Um, jama'a mai tambayoyi ke gaya mu mutane suna ta rubuto dai addu'o'i ana cikin wahala kuma ana cikin wani yanayi muna fatan dai Allah warware mana akwai dan uwa da muke tare da shi a nan yace da Allah a gaya muku ku taimaka masa da addu'a Allah ya ba shi haihuwa shi kuma abin da yake nema haihuwa to Allah madaukin sarki muke roƙo duk wanda yake nema haihuwa nan gurin Allah kai masa arziki ka bashi Allah ka duba wannan taro da muka yi dan kai zama da muka yi dan kai muna neman afuwarka da wannan rahama da wannan wata mai albarka Allah ka biya wannan bawan Allah bukatarsa da shi da duk wanda yake da bukata irin wannan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ma'aikatan gwamnatin mu Allah ka albarkaci abin da suke na aiki kuma ka gyara mana halayenmu da ɗabi'unmu Allahumma izal islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin Allah ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu ya raba mu da tashin hankali ya raba mu da rikici na addini ya raba mu da rikicin siyasa duk abin da zai firgita mu Allah ka raba mu da shi duk abin da zai ba mu kwanciyar hankali Allah ka kawo mana Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridaka ya rabbal alamin subhana rabbika ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم